الحمد لله رب العالمين وصلى وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين من هدي إلى الدين أنزل في الغداء ثلاثون ألفية تنهوكم أنا لا إله أخفانا وين عرفان وزن يكون ما بسم الله الرحمن الرحيم لعلم عرفان وظن دهما تعدية لواحد ملتزمة ولرأى ينمي ما لعلم ظالم مفعولين من قبل التمع ولا ولا تجز هنا بلا دليل سكون مفعولين أو مفعولين وكفى الظلم أن تقول إن ولي متفهما به ولم ينفصل لغير الظرف لو كظرف لو عمل وإن لبعد ذي فصلت يهتمل وأجري القول كظن مطلقا عند تميم عند سليم له كل ذا مشفقا ta'adiyatun ta'addantarwa wato nasantar maf'uli liwahidin guda ɗaya multazama a ballazantawa ce da ilimi irfan ga alima mai ma'ana arafa alima mai ma'ana arafa to ita ba maf'ulai biyu take nasanta ba saboda ita ta sani ne na fili ba sani na zuci ba tana nasantar maf'uli ɗaya ne tak an faɗa cewa fi'ilai na kalbi wato da suke nuna aikin zuciya to su ne suke nasabtar makulai biyu ko kuma na tahawili to su ne suke nasabtar makulai biyu amma ba fi'ilai da suke nuna aiki na zahiri ba su wannan makuli ɗaya suke nasabta kamar wannan alima ne ma'anar arafa na misali kamar inda kace alimtu zaida bi ma'ana arabtu na san zaidu ko kamar na qur'ani inda wani subhanahu wata'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a to la ta'lamuna in alima ce ne ma'ana arafa gashi ta nasarci mafuli daya shine shay'an dinna shine shay'an dinna wa zanni kuma haka nan zanna ne ma'anar ittahama zanna takan zo da ma'anar ittahama to yi wannan zanna za ta nasanci mafuli ɗaya ne kamar kace su riƙa mali fazanin su zaidu an saci dukiya ta sai na tuhumci zaidu ko shi ya sata da wannan zanna mafuli ɗaya take nasarta ko kamar a sashen makaranta ya karanta ma huwa alal gaibi bi zaninin to zaninin din wannan ne nasartar mafuli ɗaya ne sunan fa'ili ne daga zanna mai ma'anar ittiham ilmi ka dangana ma manta ma abinda yake ya danganta li alima ga alima ɗaliba makulai ne halin kasancewar alima ɗin mai neman makulai guda biyu min kabul wanda aka faɗa a baya na cewa za ta nasarci makulai biyu to ka dangana wannan lira'a ro'iya ga ra'a ta mafarki ga ra'a ta mafarki ra'a ta mafarki tana da sautar makulai guda biyu ina misalin wato galibi akan faɗi ruya a matsayin masdari na ra'a ta mafarki akwai wasu da malamai da suka ce dole ruya sai dai na mafarki ba amfani da shi na ganin ido amma suka ce a ba haka ba dan gashi ubangiji ya faɗa wa ma ja'alna ru'yan lati araynaka ru'ya anan ai ba na mafarki bane an nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin a fili ne inda a mafarki ne ma ai da karshen ayyan bai zo ba illa fitnatan linnasi tunda wa ai kowa ma zai yi mafarkin ma ya je sama ko an nuna masa ayoyi amma a ce an kai mutum da jikinsa yadda aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda masu raunin hange abin zai zamo ya taya musu da hankali inda daga nan ma zuwa zuwa baitul maqdis muna wata da watanni ba mu je ba kai ka ce ka je sama har sama ma ka wuce baitul maqdis ma ma baitul maqdis ne suke nan dole ga wanda illa ta da sanin na eh shi yasa ashe zancen da yafi inganci ita wuya ana amfani da ita a matsayin masdari na ra'a ta ganin ido ko ta gani sak Ayan, ba sai lalle a mafarki ba amma dai an fi amfani da ita a wajen ra'a mafarki a za ta wilo wuya la ta rasu wuya ka ala ihi wa tika to ina misali dai inda ra'a ta mafarki ta nasarci maf'ulai guda biyu kamar fadin ubangiji inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin wannan ra'aitu ta da sauki maf'ulai biyu shine ahada ashara kawkaban da kuma sajidin ita ra'aitu ta biyu kamar takiri ce ga ra'a ta farko wanda kuma wannan na mafarki ne ko kuma a cikin da suratul yusuf inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inniya aleniya a asiru hamla to ara wannan murari'in ra'a ce ta mafarki ga ta na sarci mafulai biyu mafuli na farko shine ya gawai da areniya mafuli na biyu shine jumlar a asiru hamra nan jumlar a asiru hamra ita ce makulin ara mura'in ra'a ta mafarki mura'a makuli na biyu shi yasa jumla a mahallin nasra take tana cikin jumloli goma sha shida da ake cewa a mahallin nasra suke wanda a ciki guda goma sha biyu an sami ittifaqin din malaman nahawu akan cewa a mahallin nasra suke akwai guda hudu da sabani to ita wannan tana cikin ma sha biyar da yake duk malaman nahawu sun gama akan cewa a mahallin nasra take ko kuma faɗin wani mawaki amurna ahmad al-bahiri da yake cewa abu hanshi ru'ar riƙuni wa dalkun wa ammaru wa awilatan asala arahum rukati hatta idza ma tajafal layl wa hazalan hizala idan ana kallazi yajri li wurdin wa idza ana kallazi yajri li wurdin ila alim falam yudrik bilala ya ce abu han shi a rukuni yana maganar wasu abokansa wanda a wata wayar kashe su aka saboda sabonsu sai zamo dare sai mafarkin gashi gasu wata waya kuma a a tafiya suka yi shi yana gida shi ya sa tun da suka yi tafiya nan sai zamo duk dare sai ya ringa mafarkinsu da ringa ganin gashi gasu abinda suka saba da sanda suke nan suna yi shi ne ce abu hanshi yi a rukuni abu hanshi yana samun rashin bacci wa ɗalku haka nan ɗalku wa ammaru haka nan ammaru wa awilatan asala wani wakacin ma wato tun maraice sai in kasa bacci ya zamo ina cikin tunani da can in maraice ya zo ina tunanin da daddare za mu haɗu shi yasa ina cikin nishaɗi amma a yanzu in maraicen ya zo na san ba za mu haɗu da su ba ba sa nan shi yasa tun daga maraikan damar sai zamo ne hankali na ya tashi a rahun bukati sai ringa mafarkin su gashi muna tare da su hatta da dama su jafa da amma da dare ya zo karshe wani hazalan hizala ya gushe gushewa idza ana kalla zai ya gare da wanda sai in ganni kamar wanda yake gudana dan neman ruwa ila ali yana yake gudu zai tadda kawalwaiya kawalwaiya ya hanga ya ɗauka ruwa ne yana saurin ya tadda ta falabi da rike lala bai riske abin da zai dan damfasa masa baki ba kawalwaiya ba ruwa ba ce to ya ce shi ya zama kamar mai haka to anan arahu murari in ra'a ce ta mafarki gashi ara din nan ta na sauci mafulai biyu mafuli na farko shine homsin nan lamirin nan a mahallin nasba yake mafuli na biyu shine rukati rukati din nan a mahallin nasba mansubi ne da fata muqaddara shi mansubi ne da fata muqaddara a kanta wanda yanzu dole aka wakilta dan ana bukatar ta ja lamiri na mutakallimu ya hu mutakallimu to wala tuzu na bila dalilin su kuda mafulai a babin zanna da 'yan uwanta kakka ba da damar a karyar da makulai biyu a makulin ko makuli ɗaya bila dalili matukar ba dalili in ba dalili ba a shafe maƙulin zanna ko ɗaya ko biyu amma idan akwai dalili ya halatta a shafe maƙulan biyu gaba ɗaya ko a shafe maƙuli ɗaya yanzu misali inda aka shafe maƙuli ɗaya da wani zai tambaye ka man zananta ƙa'ima wa kake zato a tsaye to kaga shi kansa a nan a tambayar tasa ai ya shafe maf'uli ɗaya inda asalin maganar manzananta hu ka'ima amma sai aka shafe hu ɗin wanda shi ne maf'uli na farko na zanna a nan kuma ya zo a matsayin ne a nan ya zo a matsayin ne kuma shi ne dai maf'uli na farko na zanna shi ne kuma shi ne shi ne me hali a mafuli kuma ya zama hali da hali da mafuli duk masu bai ne amma kowanne ya zaman sa daban shi ne me a haga shi an yi shi a baya kuma ba daɗewa ko man zananta ɗa'iban na me ina wannan ai man wannan ai istifali ce ko man zananta da a cewa aka manin lazi zananta to sai zama abu ɗin shi ne a'idi aka shafe shi saboda ya zama a ya zo mansuri ko da bai da ɗin tasiri masuri wanda yake ya zo a matsayin a'idi shi ne kuma kuli na farko ya ita zanna man zananta ƙa'ima man manin lazi zananta ƙa'ima manin lazi zananta ƙa'ima ina misalin haka a ƙur'ani da aka zafi a'idin mansuri wanda yake mansuri to a kaga da yace man zananta qa'iman akwai hu da ya shafi to ka iya cewa zanantu zaidan kai ma anan da kace zanantu zaidan ka shafe makuli daya kana nufin zanantu zaidan qa'im shi yasa shi a tasa maganar ya shafe makuli na farko na zanna saboda za a gane me ake nufi shine dalilin da ake bukata shi kuma da yake zanantu zaidan ya shafe makuli na biyu ne kai a taka magana ka shafe makuli na farko shi kuma ya shafe makuli na biyu to haka ma kuma idan zai ce ma har zananta zaidan ka'ima ka iya cewa na'am zanantu to a nan ka shafe duk makulan guda biyu yana daga shafe makulan guda biyu faɗin kuma tun zaidan asali a cikin ɗaya daga ƙarshezinsa wanda ake wa laƙabi da hashimiyya kuma tun da zaidul asali ɗan gidan iyalin gidan annabi ne sosai saboda ya yabe su wanda wannan ma har ta ja ya kusa ya rasa ransa a kan haka to akwai wasu ƙasidunsa dogaye da ya a kan yaban nasu wanda ɗaya daga ciki daga aisha ne wannan baitin shahidin farkonta da rufuwa ma shauƙan ilan biyu da an rabu ولا لئبا مني وذو الشيب يلعب wanda an ce sanda ya fara ya je wajen faranta ku yake cewa anni wata waƙa ne da ke so kai mun bayani ta dace in faɗa ko ko ba ta dace in faɗa ba ya ce faɗi in ji ɗan ɗan uwana ce da rufe ila wa ma shauƙan ilal jiri an rabu wala la'iban minni wasu shebiyar abu sai ce a kana saurayi don kayi wasa na aba laifi ba ne ci gaba mu ji ya ce wale mun ne daro ma dara su manzilin Allah ne ta darraba ni bananin muharram ya ce to kai me yake ta ma da hankali ka ce duk wannan bai ta ma da hankali ba ya ci gaba ya ce ka fawar da ni ka faɗa mu sai ya ce walakin illa ahalin fara'il wannan ya ce banu hashimin rahadin nabiyyi فإنهم لهم لهم ولهم الرامي رارا وأجرا kai dan dan wana ka kyauta wayannan su ya cancanta a ce din hakika ka so su yanda ake faɗa san iyalin gidan annabi ai ga kowa ne ga yaƙin ga masoyin amma da sharadi daya ya zamo ka a ce za a haɗa san iyalin gidan annabi da kin wani daga cikin sahabbai yanda sai bi sunan yake faɗa ne hukuhum جنة المحب إذا لم تسبنه لذلك البذراء نعم to shi a kasida ta so wannan addini yake cewa da ayi kitabin an bi ayyatu sunnati karahu wa hum aran alayya wa tasabu to anan tara yar uwan zanda ce gashi ta na sauci makulai biyu na farko shine kubbahu na biyu shine ara shi yasa ita duk ta samu kulanta ya sake kawo ta hasabu qur'an in hasiba wanda ita ma yar uwar zanna ce tana da saukar makulai biyu amma a nan sai ya zamo ya shafe su yana nufin wata hasabu kubbahum aran alayya kai a wani wata aya ce ta qur'ani ko a wani hadisi ne kaga an ce san iyalin gidan annabi aibi ne gare ni ai na kake zaton haka to a to wato an shafe duk guda biyun a nan to yana kuma daga misalin shafi ɗayan faɗin an tara a mu'allakarsa wala kan nazalti fala ta zunni gairahu minni bi manzilati muhibbil mukrami wala kan nazalti yana faɗa wa abla yace ke dinnan matsayin ki a wajena matsayin wanda ake so ne wanda ake girmamawa kake taɓa ɗaukan wani wannan wato fala ta zunni gairahu tazumi murari in zanna ne gaira shine makuli na farko to na biyun an shafe shine waƙi'a fala tazumi gaira ku waƙi'a to wa ka tazunu da al taqulu ka sanya taqulu kamar tazuni murari in kana yana aiki kamar aikin zanna ko murari in zanna amma da sharaɗi sharaɗi ne na farko shine ya zama murari ba mali ba sharaɗi na biyu in wale muka fahimci idan ya zama taƙulu ɗin ya zo bayan kalma ta istifhari kamar man ya ƙulu zai da mun ɗalika man ta istifhari to da yake ya zo ƙulu ya zo bayan ta sai irin sauta makulai biyu shine da zai da kuma mun ɗalika waye mai cewa wai zai biya yi tafiya wannan yanfasiri da zama kuma bai raba ba ba a raba tsakanin ya da shi ma'amulun ba ko tsakanin shi istifhamin da shi murari'in na kala ya ƙonin ɗin bigar zarafi ba da zarafi ba inda zarafi ne ba laifi ba laifi a indaka ta ƙonin zaidan jalisa wannan ya halatta dan araba da zarafi au ka zarafi ko kuma ka zan zarafi dan araba da kamar zarafi shine dari da mazuri wannan ba laifi kamar afi dari ta kulu zaidan darisa au amal ko ma'amul kamar fadin mawaki ajo halan ta kulu banilu ayyin da amri abika an mutu jahilina ajo halan ta kulu banilu ayyin to ta kulu dinnan ya zo bayan istifhami illa iyaka tsakanin istifhamin da shi ta kunin an raba da zar'a ma'amuri ma'amuri ta kunin shi ne tuhalar da amma wannan rabawar bai hana ta kunin ta aiki ba shi ne ya ce wa in baka arziki fasalka idan ka raba da wani daga cikin wannan mutar za a iya dure ta aiki idan ka raba da zarafi ko abin da ya kama da zarafi ko ma'amuli to wannan ta iya yin aiki to na misali inda ta yi aikin saboda ta cika sharuɗa faɗin mawaƙi da ce mata ta ƙurul hulusar rawasima ya hanilna umma ƙasimin wa ƙasima mata ta ƙuru mata ɗin na istifani ne gashi ta zo da ta ƙuru ta ƙuru ɗin murari in ƙala shi yasa ta ƙuru ɗin nan ta tafarci maƙulai guda biyu makuli na farko shine kulusa makuli na biyu shine jumlar ya hamilna ya hamilna umma qasimin wa qasima to wannan baitin shi ya jawo wanda ya faɗa ya mutu ko ne sababi ne da shi ko shi wanda ya faɗa wani mawaƙi ne da akwai wani mutum da yake masa wasa ne da kai ne za ka wasa da ka sani zuwarin babu ka bai ya ce a shi ne sai wannan shi ko wancan ɗin sunansa kasin shi ne wannan baitin mata ta kuru kusa rawa su ma ya nuna kuma kasin wa kasin shi wancan ɗin ya ji haushin sa ya masa wani abu shi kuma da tashi sai ya kashe shi sun zamanin sahabai ne fa da raguwar zaɓe a can da aka rasa za a saboda shi wannan yana da fasa mai fadar baiti ne sai aka rasa za a yi a kai kiki sai kai sai wasu da ba sa son a kashe shi da shi ai shi wannan wanda aka kashe din yana da ɗa ba wanda ya fi cancanta ya bai haƙƙin ubansa sai ɗan nan nasa a yanzu yan uwa ba su kai kamar ɗa ba shi yasa abin da za a yi a bari sai ɗan ya girma shikenan aka ci gaba da ɗaure shi mai wannan baije shi ne gurbatu shekara da shekaru har ɗan ya girma ake ci ƙoƙari ɗan da ya balaga ko zai zai ce a yafi zai ce shi gaskiya wanda ya kashe ruwansa sai an kashe shi haka aka yake yadda daga sai ya za a yi sai dai a kashe shi sai wanda suke ba sa son a kashe da har akwai wasu cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi mutumin mai wannan baiti yana da farin jini yana da farin jini a cikin mutane a wani suke ta ƙoƙarin cewa ko ɗan nan zai ce ya yafi amma ba da ba a da shi ba ce gaskiya shi wanda ya kashe ubansa kawai maganin a kashe shi to shi ne a kashe ya za a yi dole a zartar da hukunci dole a zartar da hukunci to shi ne aka kawo shi aka kashe shi da shi da za a kashe shi yake cewa shi ba abin da yake tunani irin matarsa yanzu kar ta zo bayan ya mutu an kashe shi ta auri wani sai ya faɗi haka a wasu lokaci sai matar ta je ta samu wani dutse ta fasa hancin sanin ta keta shi ta zo wajensa ta ce yanzu kai ni yadda nake a nan akwai wani wanda zai so ya aure ni daga baya ka ga yadda ne sai ce to yanzu mutuwa ta yi min daɗi yanzu mutuwa ta yi min daɗi da ni ban tunani na a game da ke ya za ki wani yana nuna mana dai ita rayuwa ta dan adam ko dama ana faɗa adam a abin da ke koyar da rayuwa irin sa da shi da tarihi ko to da ya ce mata hukumar kusarwa suna nuna kuma kasuwa ka ta shiga ka ga ta shiga din yayi nasaba da shi a misali wanda yake an raba da mamurin kamar shi fadin mawaƙi an duhalan ta ƙulu ba ne lo'ayyar da an ba a bi ka an mutu jahilina to ta ƙulu ɗin nan ta rikanci makulai biyu makuli na farko shi ne gane ba ayyin na biyu shi ne dokana ka yi tunaninka ba nuna ayyin jahilai ne ko ko dai nuna kayan su suke kamar jahilai ba jahilan ba ne to sai wa ujiriyar ƙaunin ka zanne mutlaka inda su laini akwai wasu cikin larabawa wanda ake kiran su banu sulaim wanda kabila ce daga kabilun a kaisu sai su babban kabila ce daga wurin laraba da tuna da ƙananan kabilu da yawa ƙarƙashi to wani sulaiman ma suna cikin wanda suke cikin wato su ai su ɗin da su banu sulaiman koyaushe ƙara suna bata kamar aikin zanna daidai ta zo da istifani ko bata zo ba daidai murari ne ko mari ko amri duk za su suna ba ta aiki na hau ina misali kamar kul za mu shiga ta ce wannan mai tausayi ne to kul fili afi ne na kala gashi bai zo bayan istifani ba gashi ba murari ba amma tare da haka yana sarki mafulai biyu shine mafuli na farko za mafuli na biyu shine mushfika ko kuma kamar misalin faɗin wani mawaƙi da yake kala wa kuntu rajulan fadina hada al'amrun lahi isra'ina to kala mari ne na kala mari kala ne amma ga shi bai ba murari ba bai dogara da istifhami ba ko abin da ya fara istifhami amma ga shi ya nasarci mafulai biyu mafuli na farko shine haza mafuli na biyu shine isra'ina bai fadarsa wani balarabe ne ya farauto dabo ya zo da shi gida shi ne masu su take shira wannan ko anya ba su bari isra'ila ba ne wannan an kima ne da ne da aka da aka kitse a baya shine qalat haza da amrullahi isra'ila har zan shura take yace shi ya ji abin da yake ya san abin da yake zai kamo banu isra'ila da ya kawo gidansa a ya san damo damo ne ba banu isra'ila ba ne to alhamdulillah sai mu kana a alama wa ara ko Allah ya Allah ba mu fahimta Allah ya gane da mu Allah ya ba mu aiki da ilimi Allah ya saka wa malamin mu Allah ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa Allah ya saka wa kullum Allah ya inganta mana damuna Allah ya inganta mana dukkan lamurra Allah ya kawar da duk wani tsoro da duk wani annoba da kuma yin mu karanta fatiha ɗaya da salatin fatiha uku